الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مم.
إن الذين كفروا wanda suka kafirce ah, kamar su Abu Jahalin da sauran kafirai na duniya gaba ɗaya sawa'un alaihim a anzartahum wannan an samu kirawoyi da yawa مم.
akwai an karanta a anzartahum an karanta ayan zartahum Mm.
an karanta an zartahum an karanta ayan zartahum مم.
an shirya alifi da an karanta an zartahum kawai مم.
an zartahum kayi musu gargadi ma'ana in zaruka wa adamu in zarika sawa'un da yin gargadinka da rufin gargadinka duk ɗaya ne a wajensu مم.
sawa'un alaihim daidai ne su ba za su yi imani ba مم.
am lam tunzirhum ko baka yi musu wa'azi ba baka yi musu gargadi ba la yu'minuna haka Allah ya rubuta ba za su yi imani ba مم.
lamma zakara awsafal khususi min ibadihi yayin da ubangiji ya ambaci sifofi ke bantattu na bayinsa wa wasafahum bi tilkal awsaf ya sifaita su da waɗannan sifofi masu daraja wa zakara masirahum ya ambaci makomarsu ardafahu bi sifati a'da'ihi sai ya kawo ya hada su da sifar maki- maƙiyansa abokan masu maƙiyansa مم.
wanda ba su yarda da shi ba zakara arba ayatin ya ambaci ya ambaci ayoyi guda hudu fi sifatil mu'minina a cikin sifar mu'minai wa ayatayn ya kawo aya biyu fi sifatil kafirina a cikin sifar kafirai wa salasa asharata ayatan fi sifatil munafiqina مم.
munafikai kuma kai musu aya goma sha uku innal ladzina kafaru al-kufru shi abin da ake ce masa kufur lungatan al-lunga at-tanbiyatu was-sirru rufewa duk abin da ake rufe shi ana ce masa kufru eh sai sa ake gaya wa masu noma al-kuffa ajab al-kuffara nabatuhu eh kuffara masu rufe kasa مم.
wanda kake juya kasa ya rufe ta مم.
التنبية والسر وفي إصلاح شريعة الإسلام أتكين إصلاح شريعة المسلم كما أشي كفر إنكار ما ثبت مجيء ما ثبت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة shine mutum yayi inkarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ya ya ce bai yadda ba to abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo kuma daga Allah ne mutum yace bai yadda ba to shine kafiri مم.
الكافر في القرآن على أربعة أقسام كافر القرآن كسن سهر ne نعم كافر نقيد المؤمن akwai kafiri wanda yake warware imani mana shine kafirin oh, kafirin gaske kenan innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah wanda suka kafirce kuma suke hana mutane ah, hanyar Allah wa kafirun bi ma'anar jahidi akwai kuma kafiru mai ma'anan musa musun ni'imar Allah irin sa ne Allah ya ce wa lillahi ala nas hajjul baiti ko hajjul baiti man sada ilai sabila sai ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin nan ba kafiri bane wai bai mutu ya ki zuwa aikin haji ya kafirta bane a ya butulcewa Allah Allah ya ba shi dukiya ya ba shi ni'ima ya ba shi dama ya je ya sauka fari- farali ya je ya ya yi wannan cikamakon rukunin musulunci ya ƙi to ya zama mai butulu kenan مم.
ya'ani wa man jahada wujubal hajji wanda ya musun wajibcin haji ah, to to shine shine ma'ana kafara din wa kafirun naqidu shakiri akwai kuma kaf- kafiru wanda yake warware godiya ushkuru li wala takfuruni مم.
Allah ya ce ku gode min kar ku butulce mini a sai mutum bai gode wa Allah ba yayi butulce مم.
wa kafirun bi ma'anar mutabarri'i akwai kafiru kuma ma'anansa mutum yake ya rabu da abu yake ba ruwansa da shi in mun tsakaninsa da wannan ma yake ba ruwansa da wancan wancan ma yake ba ruwansa da shi to shine tabarru'u kenan shine Allah yake cewa sun mai yawmal qiyamati yaquru ba'duhum bi ba'din ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan ranar tashin kiyama za ku dinga kafircewa junanku ma'ana kowa zai kakkabe kansa daga dan uwansa da wanda yayi bauta da wanda aka bautawa duka su kowa zai kakkabe kansa daga dan uwansa wannan ya sha shi ƙarya ai ake masa ba a bauta masa ba wancan shi mai bauta kuma ya ce ai ko kuka halakar da mu da ire-iren su dai ai ya tabarrau ba dukkan min badin shashin ku zai zai kakkabe junansa daga tashi wal kufru anwa'un akwai kafirci dangogi ne kufrul mu'tarifi man arafa wujura al-haqqi tabaraka ta'ala wa kafara bihi lisanan ka kufri iblisa akwai kafiri wanda ya sani yaki shine mu'tarif yayi furushi ya yadda lalle abinda aka faɗa ko kuma Allah da gaske ne amma shi fa ba zai bi shi ba to shine ya kafircewa Allah a harshe kaman iblisa kenan wa kufrin yahudi da kafirci yahudawa duk sun san manzo Allah sallama suka kidinsa shine Allah yake cewa falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wan abinda suka sani ne fa yazo musu mana annabi sallama sun san zuwan sa alqur'ani sun san zai zo amma sai suka kafirce suka ki kaga wannan kafirci wanda ya sani kenan wa kufrun bima'ana nafyul bari mullaqan akwai kafirci kuma na kafiri ya ce shi kwata-kwata ba shi da Allah kaman falasifa wanda suke cewa babu Allah ma komai yanayi ne yake yinsa to kowa yayi yanayin kuma man la ya'rifu judahu tabaraka wa ta'ala wanda bai san samuwar Allah ba ka julil kufari kaman mafi yawan kafirai ba san ba san samuwar Allah ba san Allah yana nan ba to wannan shine kafirci wanda yayi musu da Allah ma tabaraka wa ta'ala wa kufru sahibihi wa kufrun da wani kafirci sahibu ya arifu alhaqa wa lam yatazid bihi bi lisanihi akwai kafirci mai shi ya san da gaskiya kuma bai yi furuci da harshen sa ba bai ce musuluncin gaskiya ne ba amma ya sani wa lam yatadayyan bil haqqi kuma bai yi addini da addinin annabi ba sallallahu kama wa qali abi talibin kama yadda ya faru ga abu dalibin ma fi sayyidina aliyu yaqulu yana cewa ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا shi yake cewa na san addinin Muhammadu ya fi dukkan addinai a cikin addinai to kaga zakara haza bi lisanihi ya faɗe shi da harshensa wa amana bihi bi qalbihi ya yi imani da shi a zuciyarsa walakin la yatadayyan bil islam amma kuma zo kai din musulunci kuma ya ki bai yi ba har ya rasu har lokacin da zai rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa kai kalmar shahada in tsaya maka wajen Allah sai su Abu Jahal suna nan suka ce masa yanzu ka ga ƙara rayuwar ka cikin addinin iyaye ka dawo ka bi addinin yaro kar ka yadda to da haka dai har ya rasu bai furta musuluncin ba to shi yasa fasara kafiran shi ma sai zama kafiri wa kufrun nifaqi akwai kafirci kuma na munafurci munafiki ne irin waɗanda Allah yake faɗa munafiki ne amma kuma a harshen sa kullu yana gaya mutane shi mumini ne amma zuciyarsa ba ta yi imani ba shine a qarra bil lisani ya yadda da a harshe wala wa an karbil qalbi amma zuciya bai yadda ba akwai su a Madina da yawa sun kai mutum 400 duka waɗannan kafirai ne amma kuma a zahiri ana sallah da su duk abin da ake na musulunci da su ake yi amma fa zuciyarsu kullum yazunnuna billahi zannal haqi suna cewa suna jiran nan da za a kawo yaƙi a tun watsa manzo Allah sallama da sahabbansa sai su huta to kaga waɗannan kafirai ne wal kufru kama qaddamna inkaru ma sabata isyan Muhammad sallallahu alaihi da ruwatan abinda ake ce masa kafirci mutum yayi inkarin abinda zuwa manzo Allah sallama ya tabbatar da shi duk abinda annabi ya zo da shi mutum yake bai yadda ba ya zama kafiri tauhidullahi tabaraka ta'ala kadaita Allah shine musulunci iqamu salawati sai da salloli guda biyar shine musulunci siyamu ramadana azunka wata ramadana shine musulunci wujubu zakati fil amwali wajibin zakka a cikin dukiyoyi shine musulunci alhajju zuwa aikin haji da wanda yake da iko shine musulunci albasu mutum ya da akwai tashin kiyama shine musulunci وكل ما ثبت إتيان النبي به صلى الله عليه وسلم ضرورة فإنكاره كفر duk abin da manzo Allah sallama ya zo da shi ya tabbata annabi ya zo da shi kuma lalle ya zo kuma na dole ne kowa ya yarda da shi to idan mutum ya ce bai yarda ba ya zama kafiri amma ma la ya'rifu itiyana nabiyyi bihi illa bi tafakkur wa tarqiqi fa zalika man ankarahu la yukafaru wanda bai san annabi ya zo ba amma shi a tunaninsa ya kamata a ce yanzu na akwai annabi amma bai sa jinsa ba sai bi tafakkur kawai wa tarqiqi in ya zauna ya yi tunani ya yi tunani shi kai ya kamata halittar nan a ce tana da jagora amma shi bai taɓa jin annabi ya zo ba to shi wannan duk mutum ya yi wannan inkarin ba za a ce masa kafiri ba domin ba za a masa hukunci ba ya zama ahalul fatra irin su Allah yake ce masa ahalul fatra ce wal kifalu allazi zakara al ulama'u wa ja'aluha kufran akwai dabi'u kuma wanda malamai ne suka ambace su suka ce su ma in mutu ya yi su kafirci ne ka saddi zunnari a wal kamar ɗaura abinda kirista shi suke ɗaura wannan idan musulmi ya ɗaura to ya koma kirista kenan shi ma ridda ne wal biyari da kiristoci ne suke sa su suna sa suna sa bel irin nasu sannan suna da wani irin shiga nasu dama in ka ga wannan shigar kasan dama mutum ba musulmi ba ne to idan musulmi ya je shigan musu to shi ma ya zama kafiri fa innahu alamatu kufrin wannan alamar kafirci ne laysa kufran bi nafsihi alama ne na kafirci to amma wanda yasa sai an tambaye shi me yasa kasa idan shi bai san ma abin da yasa ba shi ya ga ana ado da shi ne yasa sai shi wanda ba to ka cire shi kenan bai kafirta ba fa kullu man riya bi yashuddu zunnara najzimu annahu laysa min mu'minin duk wanda muka ganshi yana daura irin bil na kiristoci to za mu yanke cewa wannan mutum ba mu'mini bane lianna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha anhu annabi ya hana musulmi ya kama ya kamantu da kafiri wa laysa fihi shahawatun amma shi wannan abu ta wannan abu ba sha'awa bane kazina wa shurbil khamri ba irin zina bane ba irin shan giya bane hadhihi naha shar'u anha wannan shari'a ta hana kamantuwa da kafiri walakin fiha hazzun lin nafsi amma shi ma in ka duba akwai abin da yake so ma'ana abu yana burge shi ne yasa yayi to sai a nuna masa ba daidai bane sai ya cire wa man asabi ya falasa bi kafirin amma wanda yayi shi ba za a ce wanda kafiri ba lianna nafsa galabatu ala galabatu ala shawatin ko kuma galabatu nafsinsa ne ta rinjaye shi akan wannan sha'awar yana so ya sa irin wannan shigar wa amma sabbin zunnari wa lai sarfi ayu shawatin duk mutum ya daura bel ai wata shawa a cikin daura bel idan man shaddahu fa huwa mustaqim bid-dini islamiyyi wanda ya yi sutura irin ta kafirai wannan ya wulakanta addinin musulunci ma'ana da yana cikin musulmi amma shi baya girmama addinin sa yasa zai aro addinin kafirai yazo shi zai dinga yafawa وهو كافر إن دي أولا قد تأتيه المسلم في هذا كافري وكل أنواع الكفر أي عبد لقي الله تبارك وتعالى بواحد منها وهو خالد في النار دون ديك مدى الله ينا سكين كافر شكا فرشان أن دعاك لصافا إن يك مدى الله ينا سكين وأن كافر شيء ديك سكين سوف يزيد وما وطا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبنجي جيشه الله بايا غفر تاو إن دعاك هذا مثلا وني أول amma in dai ba hada wa Allah da wani yau ba Allah zai iya yafewa innal ladzina kafaru wanda suka kafirta ka bi jahalin kaman abu jahalin kafiri ne wa bi lahabin da abu lahabin wa nahari ma da makamancin su min al-kuffar cikin kafirai sawa'un alaihim an zartahum kai musu gargadi am lam tunzirun ko ba kai musu ba duk ɗaya ne akan su la yu'minuna ba za su yi imani ba li ilmi Allah tabaraka ta'ala minhum zalika domin Allah ya riga ya san ba za su musulunta ba kafirai ne a kafirci za su mutu falatan ma fi imanin ya rasu Allah karka yi tsammanin imanin su annabi yana so Abu Jahal ya musulunta har addu'a ma yake Allah ya sa Abu Jahal ya musulunta so sai na Umar ya musulunta to sai Allah ya sa sai na Umar ne ya musulunta sai ya musulunta shi shi Abu Jahal ya musulunta ba akhbar al-haqq tabaraka wa ta'ala ubangiji ya bada labari ya ba wa nabiyahu annabinsa labari yace anna haula'il kuffara wayannan kafirai su abu jahalin su abu labin da makamancin su Allah ya bashi labarin la yu'minuna abadan ba za su taɓa yin imani ba Mm.
saboda haka wuta za su dawama Mm.
sawawar alaihim inzarun nabiyyi gargadin da annabi zai- zai musu sallallahu alaihi wasallama wa adamu inzarihi da rashin gargadin sa duk ɗaya ne fala yu'minuna ba za su yi imani ba Mm.
lam yaqul bai ce sawa'un alayka a garta wa lam tunzirhum bai ce a daidai ne a wajen ka ko kai musu gargadi ko karkai zai ce a su dai a wajen su daidai ne ko kai gargadi ko ba kai ba su dai ba za su musulunta ba Mm.
آه، فإن الإنذار نعم فإن الإنذار وعدم الإنذار ليس سواء gargadi da rashin gargadi ba ɗaya ba ne sai haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi ko mutum ba zai musulunta ba annabi zai gaya masa musulunci sai dai yagi amma dai ah, sai zai faɗa masa ya sa fa huwa shi manzo Allah yajibu alaihi tabligh wajibi ya isar da sakon Allah ko ka ya annabi ko an ce masa wani kafiri ne ba zai taɓa musulunta ba kuma zai dawwama a kafirci to annabi ba zai ce zai ba zai ce to shikenan na daina yi masa magana a zai ta masa wa'azi a hakan Mm.
ya san daga zai musulunta ba amma zai yi wa'azi saboda shi abin da aka umarce shi kenan wa in balaga ballanga fa idan annabi ya isar ya isar da sako sawa'un man amana wa man lam yu'min ko musabun wanda ya imani ya yarda da sakon annabi shi kenan zai zai samu sakamako wanda ya ji imani da da gargadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da nasa sakamakon walakin al kuffara amma kafirai allazina la yu'minuna wanda ba za su yi imani ba sawa'un alaihim inzaru nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa adamu inzarihi ko annabi ya musu gargadi ko kare ya musu gargadi su hawfahum la yu'minuna abadan ba masu imani bane ba za su yi imani ba har abada Mm.
alima allama Allah nabiyahu mu- muqaddaman Allah ya sanar da annabinsa tun farko anna haula la yu'minuna wajannan fa ba za su yi imani ba liyadda dam'uhu dam'uhu fi imanihim saboda daunar da annabi yake yi na cewa za su musulunta annabi ya- ya shirya tsammani kawai ba za su musulunta ba Mm.
fala ya qawluhu mislu ma waqa li nuh alayhi salam Ah, abinda ya faru da ga annabi nuhu alayhi salam ba zai faru da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam Mm.
ba da ma makasa alfan illa hamsin aman annabi nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin yana yana ta kiran mutanensa sai yayi ta kira yayi ta kira ba a nuna masa cewa ba za su musulunta ba aw ha ilaihi sai daga baya Allah ya masa wahayi yace masa innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana sai da aka zama wadannan shekarun gaba daya shekara 950 yana wa'azi sun ki su karɓi musulunci a sai daga baya bayan masu karɓa sun karɓa kaɗan ne ba su da yawa sai Allah ya ce masa to fa ka sani ba wanda zai ƙara imani iya wanda ka samu shi kenan duk wanda ya saura kafiri ne kawai a kafirci ko za su mutu ma'ana ba za ka ƙara samun wani musulmi ba haka annabi inuhu aka gaya masa bayan kuma Allah ya ce mana wa ma amana ma'ahu illa qalilun mutum kaɗan ne suka yi imani da annabi nuhu kusan ma gidansa ne kawai su ne masu imani da shi ƴaƴansa ne kawai da matansu su ne kawai masu imani duk dai mutanen annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi duk masu imani mutum tamanin ne gaba ɗaya wanda suka bi shi mutum tamanin ne Mm.
to shi ne to manzo Allah wannan ba zai gamu da wannan ba Mm.
shi annabi nuhu ba da muqasati shada'idi bayan ya gamu da wahalhalu yana ta kiransu ya dauka za su musulunta shekara ɗari tara yana fama har da shekara hamsin kullum sai ya yi musu wa'azi su bai san ba za su musulunta ba yadda yake da zafin nan da ya san ba za su musulunta ba da ya tun da ya halaka su Mm.
to shi sai a- ba a gaya masa ba sai da shekarun suka ƙare yayin wannan shekarun yana shan wahala sannan sai Allah eh, na'am yawa kaba akbara Allah tabaraka wa ta'ala bi hadha sannan Allah ya gaya masa to fa ba za su yi imani ba wanda zai ƙara imani sai sa Allah yake cewa eh, rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyaran Mm.
ya ubangiji ko ɗaki ɗaya karka ƙara karka bari ko rumfa ce duk ka halaka su Mm.
innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara in ma ka bar su kawai ba wani ba za su haifi komai ba dama tunda kafirai ne kafirai za su haifa kuma duk wanda suka haifa kafiri ne fajiri ne saboda haka kawai ba su da amfani kawai a halakar da su Mm.
annabi nuhu ya yi wannan addu'a Mm.
وسينا فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم مقدما تنفرقه أخبره الحق وبنجي يا فرد شيء يا جاي مثلا أن هؤلاء لا يؤمنون سوى أبو جهل بذات مسلم سوا فأما ألا بيشي مثلا كما جاء يسوى بذات مسلم سوا جاء يسوى مسلم تعي Mm.
لأن لا ما في إيمان أن جاء النبي سوى كريسا وهلا in ma zai musu wa'azi ya sani fa yana wa waɗanda ba za su ji ba ne eh zai wa'azi amma ba za su ba za su yadda ba saboda haka ya san waɗanda yake wa wa'azi in ya yi wa'azin ma ya san ba karɓa za su yi ba wa nuhu annabi nuhu lamma allamahu Allah tabaraka wa ta'ala yayin da ubangiji ya sanar da shi anna qaumahu la yu'minuna mutanen ba za su yi imani ba Allah ya gaya masa kaga tace da alaihim bil halaki sai shi Allah ya halaka su والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن قومه لا يؤمنون ما دعا عليهم لأنه نبي الرحمة أما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سنة شموتا إلا فبزا في إيماني فتفرقوا فتفرقوا كلا كافر ما أينيسا تفرقوا كلا في الله سمسا بزا في إيماني بقى سوى أبو جهل سوى أبو لهب بزا في إيماني بقى أما هذا قال بشيء من قال بشيء يا أبو بكر قال كذا ثم أنا ما أنفانيسو آه نيسا saboda annabi annabi rahama ne eh shi baya sun halaka eh baya halakar da mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi haka Allah yayi shi Allah ya turo shi saboda ya zama rahama ga halitta Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji asbata fi hadhihi al-ayat ya tabbatar da wannan aya anna inzarahum wa adama wa adama inzarihim sawa'un alaihim su kafiran makkan nan da yi musu wa'azi da barin su ba a yi musu wa'azi ba ma'ana a yi musu gargadi ko kar a yi musu duk ɗaya ne a wajen su ba za su musulunta ba wal kuffaru asbatu ala anfusihim fi mukhalafatihim li nabiyihim hud kafirai sun tabbatarwa kansu lokacin da suke magana da annabi su annabi hudu haka suka gaya wa annabi hudu eh kafiran annabi hudu su kai tsaye ma suka gaya wa annabi su cewa ba za su musulunta ba ma'ana ko yayi wa'azi ko kar yayi duk ɗaya ne suka ce masa sawa'un alaina awa ansa am lam takun min alwa'izin ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi duk ɗaya ne mu ba ruwan mu ba karɓa za mu yi ba wani haza jawazu fil akhirati lamma urtilu nara yasa aka halatta aka gaya musu mana da aka kai su lahira aka sa su a wuta sai Allah ya ce musu to tunda kun ce annabin ku ko yayi wa'azi ko kar yayi ko yayi muku gargadi ko kar yayi ko ya faɗa muku sakon Allah ko kar yayi ba za ku ba ba kun shiga wuta ba Allah ya san musu sai isbiru aw la tasbiru ko ku ya gure su ke wuta ko kar ku ya gure za ku dawo ma shi sawawun alaikum dama ba kun ce sawawun alaikum ha wa sa mun kun alwa izin ba eh daidai ne ko kai wa'azi ko kai mu gudde ne a wajen mu sai su shiga wuta ko sai ce musu nan ma daidai ne ko ku hakura cikin wutar ko kar ku hakura ba maganar fita sawawun alaikum كما قال الله كما يدعو بنجي يكي فيها إنه سواء عليهم إنذارهم وعدم إنذارهم ألمهم في النار أن صبرهم وعدم صبرهم سواء كما يدعو الله تبارك وتعالى شيء su kafirai duk ɗaya ne ko a yi musu gargaɗi ko kar a yi musu duk ɗaya ne sai ya sanar da su in suka shiga wuta kuma sai ya ce musu to da haƙurinsu da rashin haƙurinsu a cikin wuta duk ɗaya ne saboda ba za a canza wutar ba wa ƙali biya fuzin da kansu suka ce su da kansu da suka shiga wutar suka gama kuka su yi kuka su yi kuka mala'iku su su musu tsawa su ce mala'ika liyabdu alaiya rabbuka ka kira ubangijin ka zai mana hukunci mu samu mu fita sai ta ihu har daga ƙarshe dai Allah tabaraka ta'ala ya ce ikhsa'u fiha wa la tukallimuni a rufe su a wutar kar wani ya ƙara jin maganar wani a cikin su yayin wannan lokaci ya faru aka kulle wutar duk wanda zai duk wanda ba kafiri ba wanda ba zai dawoma a cikin wuta ba ya fita saura wa masu dawoma a wuta ne kawai da su za a rufe wannan wutar idan aka rufe ta to lokacin sun tabbata babu makawa babu fita babu hanyar fita to lokacin suke cewa sawa'un alaina ajazi'ina an sabarna malana min mahisin eh duk ɗaya ne ko mu firgita mu ji tsoro ko mu yi haƙuri a cikin wutan nan mabauɗa babu ba inda za mu bauɗa a wutan nan famu riga mun shige ta Allah ya kiyaye me yasa da wannan ɗalu saboda sun ce a duniya sun gaya wa annabawa su sawawan alaina awa asta amlan fakum min alwa'izina ɗaya ne ko kai wa'azi ko kar kai duk ɗaya ne a wajen mu shine Allah kuma sai ya ce to in suka shiga wuta sai ya ce musu to ko ku yi haƙuri a cikin wuta ko kar ku yi haƙuri ya wuta dai ita ce mazauni Allah ya kiyaye. Amin. Khatama Allah.
Khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim.
Khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala asfarihim gishawa Mm.
wa lahum azabun azim Allah.
khatama Allah ubangiji ya riga ya rufe Mm.
dafa alaiha ala qulubi ya rufe zukatansu duk kafiri Allah ya riga ya damƙe zu- ya manna zuciyar ya nane ta musuluncin ba zai shiga ba balle ya musulunta Mm.
domin da ba sai Allah ya yarda musulunci yake shiga innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u Allah yana yake shiryar da wanda ya ga daman shiryarwa in Allah yana son mutum ya shirya sai Allah ya tura shi wajen masu masu shiryarwa sai su shiryar da shi sai ya shirya Mm.
in kuma Allah bai kaddara masa shirya ba sunan kuma ba za ma a tura shi inda zai je ma'ana zuciyar ma gaba daya rufe take Mm.
duk mai magana ba za ta ji ba Mm.
da ba alaiha ubangiji ya manna zuciyar ya tausaka ya amintar da manni Mm.
bala ya a khairu alheri ba zai shiga wannan zuciyar ba Mm.
zuciyar kafiri babu alheri Mm.
wa ala sam'ihim Allah ya ya toshe kunnuwansu ko kuma jinsu mawadi a gurin ji wala yanta fi una bima yasmauna min alhaqi ba ba za su ji ba in an yi wazi za su ji amma ba za su ji ba za su ji gaskiya ba za su yi amfani da ita ba wa ala farin misawatun Allah ya sa rufi ala farin akan idanunsu ba idanun ne aka rufe ba a ba za su ga gaskiya ba ne gida una kai rufi fara sunan alhaqa ba za su ga gaskiya ba waɗannan kafirai walahum azabun azimun azaba mai girma ta tabbata gare su ai qawiyun azaba mai ƙarfi da'imun da wamanniya wa huwa naru ita ce wuta Mm.
al'azimu diddul haƙiri in an ce azimu mai girma to ba ƙarami ba ƙarami wulaƙantacce bai kai azimu azimu shi ne mai girma Mm.
kamar annal kabira diddul sabira in an ce wani babba ta gaba daidai yake da yaro ba wal azimu azamu min al kabiri in an ce abu azimu to ya fi girma akan kabiru eh kabiru yayi hadha al azabu azabun shadidun wannan azaba azaba ce mai tsanani Mm.
a sadda ta fi tsanani min kulli azabin kowace azaba ta fi ta fi kowace azaba Mm.
ha za fi haƙƙin kuffari wannan haƙƙin kafirai kenan Mm.
Ah, to shi ne ta waɗannan ayoyi to aka yi wa kafirai to yi wa minan nasu نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله من يقول ونزل wannan aya da za ta zo ta sauka fil munafiqina munafiqai ka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaban munafiqai na Madina wa ashabihi da sahabbansa kanu idza ataw ila almuslimina sun kasance idan suka zo wajen musulmai qalu lahum sai su ce wa musulmai nahnu ma'akum muna tare fa mu ma musulmai ne wa idza ataw lil kuffar idan suka dawo wajen kafirai yaquluna nahnu ma'akum sai su ce ai muna tare da in sun ji ko wajen kafirai ko su ce ku rabu da su da Allah ba su da hankalin shi ba yaudara su muke yi ma'ana su suna cikin kafirci suna nuna kuma musulunci أخبر الحق تبارك وتعالى بحالهم وبنجي يا بعد لابار حال منافقين Allah ya ce man ya bulu wanda yake cewa amanna billahi na yi ima mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin kiyama irin su minan nas suna suke mutane ai yawmil kiyamati sun ce suka ce sun yi imani da ranar tashin kiyama kuma gariya suke yi sun yi bil yawmil akhir abin da saka bai tashin kiyama ranar karshe lanna wa akhirul ayyami daga shi ba za a sake rana ba za a sake dare ba Eh, daga nan an rufe wa ma hum bi mu'minina Allah ya ce ba mu'minai bane ƙarya suke yi ru'iya fihi ma'ana man cewa wa ma hum kaga san man yaqulu aka ce wanda yake cewa kamar mutum ɗaya ne amma nan sai aka ce wa ma hum ba su zama bi mu'minina mu'minai ba to saboda ita man wa man wa ma wa altifabi ma zikir wa haka wa haka wa haka za zo inda ɗayi in shihir Eh, man tana zuwa ma- ah, mausulu muzakkaru da muwannasu mufradu da tasniya da jam'i duk ɗaya ne sai dai kawai asila za ka raba eh za ka ce man kama ka gama nan sa allazi kama man kama allazani kenan man kamata allatani kenan man kamu man kamat allati kenan man kamu allazina kenan man kunna allati kenan to duka dai man za ta zo ita mausuli duka muzakkari muwannafi mufradi tasniya jam'i sai dai asila za ka riba shine wa man wa ma wa altu sa'i ma zikir wa haka za zo inda dayi in shihir آه وما هم بمؤمنين مم.
يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما وما يشعرون الله يخادعون الله suna wa Allah yaudara ne su munafukai suna wa Allah ha'inci wallazina amanu suna kuma ha'intan muminai bi izhari khilafi ma abdanuhu sai su bayyana abin da ba shi ne a cikin zuciyarsu ba min al-kufri kafirci ne a cikin zuciya amma sai su bayyana musulunci liyarfa'u anhum aqamahu saboda su ije hukunce hukuncen Allah a duniya da na duniya ko kuma hukunce hukuncen musulunci su ba- eh, su- su ije wa kansu ba za a kama su ba ba za a yaƙe su ba ba za a ɗauki matansu ba ba za a bautar da su ba Wan- dali- wannan dalilin shi yasa suke nuna musulunci amma ba musulmai bane kafirai ne wa ma yakhda'una ba sa yaudara ko ma yukhadi'una ba sa yaudara illa anfusahum kansu kawai su suke yaudara me yasa lianna wabala fidaihim rajiun ilaihim domin ma- masifa ta yaudarar tana za ta koma musu ne ba wanda za ta koma a kansu sai a kansu sai shi duk wanda yake yake yaudarar mutane yaudarar sa a kansu za ta koma eh haka kuma mai mai eh, mai zaluntar mutane inna ma baghyukum ala anfusikum haka mai yi wa mutane makirci wala yahiqul makru sayyi'u illa bi alihi eh duk wanda yake waɗannan abubuwa ah, malaman suke cewa idan mutum ya- ya- ya kulla sharri ya tura shi ya tafi da rana to kar ya kulle gidansa zai dawo su kwana tare eh duk inda ya je ba zai kwana can ba eh inda sharri ne mutum ya tura to ya jira eh ko ya kulle gida sharri zai dawo eh gidan san dama a shi ya tura shi ko da zai je ya dawo masa da saboda haka duk abin da suka yi kansu yake dawowa wa ma eh, wa bala filamin fa yanka da huna za su ji kunya fi duniya a nan duniya za su ji kunya bi ila illahi nabiyahu ala ma qanu Allah zai gaya wa annabinsa abinda suke koye da shi na kafirci Allah zai ce waɗannan kafirai ne wata wani magana sallama ya ce ba don kar in ashe na fallasa mutane ba da sai in gaya muku wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wai aga muna fil akhirati a lahira kuma za a je a za su je a yi musu azaba kaga um, um, mene- waye yaudara ta dawo wa su ne wa ma yashuruna su ba sani ba ma ya lamuna ba san anna kidahum li anfusihim kansu suke wa wannan ha'inshin kansu suke wa wannan yaudara والمخادعة هنا من واحد سوى يخادعون كما سنا يودرا دا الله معنى الله هنا يودرا سنا يودرا الله با يودرا اه سوري سكي يودرا كنسو ايه با معنى فاعل بني با يخادعون بني معنى سيخدعون يوا سنا يودرا كنسو ني شنو فا- فاعل ليس على بابه اه با فاعل انا با سكين بابنسا domin babin fa'ala a cikin a cikin tafsiri idan aka ce fa'ala kaman qatala wani da wani sun yi yaƙi sai mutum ɗaya ba zai yaƙi ba eh sai wanda ya- aka yaƙa da wanda ya yaƙa sai sun haɗu to kaga shine asalin ma'anar eh, fa'ala din to kaga nan kaman haka aka ce khada kaman su su da Allah ne suke yaudara a Allah ba ya yaudara su ne dai ba su yaudara kansu ka aqaftul lissa shi wannan ma'anansa yana daidai da aqaftul lissa na bi barawo in ka bi barawo ai barawo ba zai bi ka ba kai ne dai zaka bi shi ya gudu amma shi ba zai sake binka kuma eh to shine aqaba nan kam- a- ba ba fa'alan bane kaman ma'ana aqaftuhu na bi zayasa ne wa zikrullahi fi yukhadi'una yukhadi'una Allah aka ambaci a sunan Allah aka ce yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah tamihun bil muslimina qara wa musulmai daraja ne li'annahum haqiqatan innama yukhadi'una al muslimina an ce suna yaudaran musulmai to musulmai kasu kan ransu ya bashi da su Allah ma kansa wanda wanda ya halice su ma yaudarar suke yi eh balle saboda haka dan su yaudari wani a cikin musulmai kar ya damu wanda yake zai yaudari Allah da kaga duk ya yaudari mutane mutanen na za su samu da yaudararsa جعل الله مخادعة المسلمين بمنزلة مخادعة الله تبارك وتعالى إذا سكا يودري مسلمي قال الله سيكو خمس يودري شيء كان شيء الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض su kafiran nan eh, munafukan nan suna da ciwo ne a cikin zukatansu shakkun suna da kokon ba su yarda da addinin Allah ba wani fagun da munafurcin suna nuna wa mutane su masu gaskiya ne alhali ko ba su da ita fa huwa yumridu qulubahum wannan shi yake cutar da zukatan kullum zuciyarsu a cikin nuna take a cikin zafi take sai Allah ya ce fa zadahum Allahu maradan Allah kuma yana ta ƙara musu wannan ciwon eh abinda suke gani suke tunani ba zai taba samuwa ba ko ba za su daina ganin abinda ba sa so ba bima anzalahu min alqur'ani Allah yana tafakkar da qur'ani li kufrin bihi sun sun kafirce wa qur'ani ba sa so ana jin suna jin ana karanta shi to kuma kullum saukar da shi ake yi ana saukarwa ana karantawa ayoyin da ayoyin da ba sa so ma ana ta karanta su to to wannan kuma yana wahal da su هذا المرض wannan ciwo ya haka milu an yakuna hissiyan aw ma'nawiyan ko ciwo ya zama wanda ake gani ko ciwo ya zama a boye fi qulubi ma'nawiyan shine fi qulubi shakku wa nifaqun cewa akwai kokonto akwai munafurci a zukatan su wa hadha maradun ma'nawiyyun wannan ciwo ne a boye tsakanin su da Allah ne aw maradun haqiqiyyun ko kuma suna da ciwo na na haqiqa li anna ziyadatu imani وقوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره الدائمة الذي يزداد شيئا بعد شيء علم علمك علم قلوبهم حتى صار كأنه مرض حسي su sai suke su ga lamarin manzo Allah sallama ya kare ko ya watsa ya tarwatsa amma ƙarin imani masu shiga musulunci kullum shiga suke yi da kuma ƙarfin da manzo Allah sallama yake ƙara yi a duniya da kuma bayyanan da annabi yake ta yi har ƙasa har sarakuna har waye ƙasashen duniya sun karɓe shi wannan yana ƙara wa munafukai wato ciwo a zukatansu har ciwo ya dawo kamar ciwo ne wanda aka sani kowa daga cikin su zai zama mai ciwon zuciya kullum abin da domin in mutum dama abin da yake damunsa ne kullum ko ke shiga zuciyarsa to kaga kullum a cikin damuwa yake fa zadahum Allahu marar Allah kuma sai ƙara musu yake yi bin zalil qur'ani da saukar da qur'ani wa ziyaratul imani ko mutane su shiga musulunci suke ta yi wa quwwati shawqatil muslimina kafir musulmai kuma sai ƙara ƙarfi suke ta yi wa zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai bayyana yake sai rinjaya yake akan dukkan duniya aw fazadahum Allah du'aan alaihim ko kuma addu'a ne fazadahum Allah Allah dai ya ƙara musu ciwo maradan Allah ya zuduhum maradan Allah ya ƙara musu ciwo tunda ciwon su na ƙin musulunci ne to Allah ya ƙara musu ciwon. Warahun azabun alimun suna da akwai azaba alimun abiyuwa raɗaɗi mulamun abiyuwa raɗaɗi lahum ta tabbata gare su. Bima kanu saboda abin da suka kasance ya zubona suna ƙaryata Qur'ani shine yukazzibuna bi qira'ati warsin wa yakzibuna bi qira'ati asmin. Asmin ya karanta da yakzibuna shi kuma nafi'u mai wanda warsu shine ƙari insa shi kuma ya karanta yakzibuna. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم إذا أكشي موسى سوى أن المنافقين سوى أن آيوي المنافقين آيوي قد قوم شاوكو هؤلاء أن المنافقين أكشي موسى لا ت- لا تفسدوا في الأرض كرقوا يبارنا أدورهم أثا بالكفر كرقوا يبدكوا كافر شيء والتعذيب عن الإيمان كدولة hana mutane shiga imani domin su bayan kafin su in suka ga wani zai shiga musulunci sai su je sai su su ja su gefe su je su yi masa hudu ba kare yadda ya musulunta to idan aka ce musu daina wannan aikin nasu ba inda zai kai su qalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna mu fa ba ma barna mu fa gyara muke yi wa laysa ma nahnu fihi bi fasadin sai su ce abinda suke ciki ba barna bane yaquluna suna cewa innahum muslihuna su masu kyautatawa ne وإن الذي يفعلونه أبن سكي أي كتاوى إنما هو مدارات مع الكفار كيف شيء أي تبور أزونا لا فيها نيدا كافرا saboda shi yasa suke ake ganin su koda yaushe suna tare da kafirai Mm.
saboda a zauna lafiya ne ba wai ka- eh, eh, su yarda da kafiran ba wai rubu na maslaha sai su cewa ai suna neman ah, zaman lafiya ne da zaman sulhu Mm.
wa musulmuna su masu kyautatawa ne Mm.
wasu haƙiƙa ce amma a haƙiƙa innama hum mufsiduna maƙarnata ne Mm.
duk asirin muminai su suke kai kafirai Mm.
Eh, duk abin da eh, muminai suke ciki ko manzo Allah sallama yake ciki su suke ɗauka su kai wa kafirai qala ta'ala ubangiji ya ce ala Mm.
ah, litabbihi mana fadakarwa Mm.
innahum su wayannan munafikai hum sune al-mufsiduna maɓarnata Mm.
da ka san sun ce inna ma nahnu muslihun Mm.
da aka zai masa- musu raddi sai Allah ya kawo ala ta tambihi karfafawa ya kawo inna ta tawkidi karfafawa ya kawo da mirihum na karfafawa sannan ya ƙara wani da mirihum karfafawa sai da ya tawkidi hudu Mm.
ya ce mabarnata ne Mm.
alalis tambihi innahum su waɗannan munafikai humul musuluna su ne ma mabarnata Mm.
duk takidi walakin la yashuruna amma su ba sani ba san barna suke yi ba Mm.
تعالى فيلسوف عالما وني آه وني وني بنفاره يا آه كوكما فيلسوف كما وندا فلاسفة وندا بايا cikin addini Mm.
wanda ba shi da kowane addini sai ka zama filosof Mm.
ah wanda ba shi da addini kowane irin addini ma baya yi to shi ake ce masa filosof ma'ana falasifa ya tambayi wani malami ƙara ya ce masa nara fi kalamil arabi hashwan نجدهم يقولون زيد قائم ويقولون إن زيدا قائم Mm.
ويقولون إن زيدا لقائم آه wannan filosofi din Mm.
mana wanda ba shi da addini bai yarda da Allah ba Mm.
yake tambaya wani malami Mm.
yace masa larabawa suna da maganganu marasa wanda ba su da amfani Mm.
yace sai mu samu mu ga sun rubuta cewa na'am sun rubuta cewa zaidun qa'imun wani lokaci wani lokaci sun rubuta inna zaidan qa'imun wani lokaci sun rubuta inna zaidan la qa'imun Mm.
ajabahu al-alim al-arabi sai wannan malamin balarabe sai ya ba shi amsa Mm.
balarabe ya ce masa la ba haka bane zaidun qa'imun ikbarun an qiyami zaidin in an ce zaidun qa'imun ana ba da labarin tsayuwar zaidu zaidu ya tsaya ne Mm.
inna zaidan qa'imun jawabu su'alin muqaddarin jawabin wata tambaya ne in an ce zaidun qa'imun ana sanar da zaidu a tsaye ne Mm.
idan an ce inna zaidan qa'imun to wannan kuwa kamar tambaya aka yi ne aka ba da amsa Mm.
wa inna zaidan la qa'imun rabbin alamun kirki ya mi zaidu nan kuma ana rabbin wanda bai yadda ma zaidu ya tsaya ba Mm.
inna litakidi almunafiquna munafiqai qalu suka ce amanna suka ce sun yi imani Mm.
bi sigatil fi'li ba ma wai za su yi imani ba sun yi Mm.
wallahi tabaraka ta'ala ajabahum sai Allah ya amsa musu sai ce ƙarya suke yi tunda amanna suka yi amfani da shi Mm.
Allah da yazo amsa musu sai ce wa ma hum bi mu'minina ba mu'minai bane Mm.
lam yaqul bai ce wa lam yu'minu bai ce ba su yi imani ba a'a, ba za ma su yi ba Mm.
ba mu'minai bane Mm.
ولم يؤمنوا كما قالوا كما يدرك شيء فعلا بس- بس- بصيغة الفعل آمنا كما يدرك شيء سني إيماني كوكو مني إيماني أصيغة الفعل Mm.
فقال لما يسمسوا ما هم بمؤمنين Mm.
فردوا عليهم أشد من دعواهم كيف أكا مسردي وان زي في الثنني أكن إرن دعوة سكي لأنهم أخرجهم من مجموع المؤمنين الله يفيد سودك شكين جائر المؤمنين ما ya ce kada kada ba sa ma cikin muminai sai sun ce sun yi imani Allah ya ce a ai mai imani kan ba ma ka ce ko- ya yi imani ko yana tare da mutane Mm.
ko bai yi imani ba yana tare da mutane to baya ma tare da mutane Mm.
masu imani ba ba sa tare da su Mm.
kuma hum bi mu'minina law qala ma amanu faqat da Allah ya ce ba su yi imani kawai ba ma akhraja min jama'atul mu'mina da sai a ce ba su fita daga cikin da'irar mu'minai ba Mm.
amma tun da aka ce musu ma hum bi mu'minina to ba sa ma cikin mu'minai su sani Mm.
وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء مم.
ألا إنهم هم السفهاء مم.
ولكن لا يعلمون الله وإذا قيل لهم إذا كشوا منافقنا آمنوا كما كي إيماني نجسك كما آمن الناس كما يدفع بما قال صلى الله عليه وسلم كي إيماني كما كي إيماني كي إيماني كي زمان نجسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يدفع بس كي إيماني كما كي إرسا قالوا في منافقين سيشي آمنوا منه ما إيماني كما آمن سواء كما يدعي إنه جاهلي كي إيماني أفضل سمي من سياسة مم.
الجهال أيضا بسني بني أي مؤمن وفي منافقي وفي سنسني كيف في بغافي إيماني إرن إيماني إيماني متاني مؤمني با saboda su sun sun san abin ba mai ɗorewa ba ne la na fa'ala kafi ilin sun ce ba za su yi aiki irin aikin muminai ba Allah sai ala na'am ba sun ce wa muminai su ha'u ba wawaye ko jahilai innahum su dai su waɗannan munafukan sun su ne a suna wawaye babu wawa kamar wanda ya wautar da kansa ya raba kansa da Allah ya raba kansa da addini ya raba kansa da annabi ya je lahira ya dawo ma wuta wani wawa ne ya fi haka shi ne wawa ai مم.
walakin la ya'lamuna amma su ba sani ba مم.
kisa na yanzu kan sun sani ya tunda su sun mutu مم.
eh duk kafirin da ya mutu a cikin kafirci ya je lahira to zai gane waye wawa shi ne ko ko musulmi ne مم.
domin kafirai gani suke kawo musulmai ba su waye ba ba su wasu mutane ne gidadawa ne Mm.
ba san abin da suke yi ba Mm.
kasashen musulmai ma kasashen mutane gidadawa ne Mm.
su ba san duniya ba za su je lahira su gani مم.
wai zalabul lazina وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا مم.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم مم.
إنما نحن مستهزئون الله وإذا لقوا الذين مم.
idan waɗannan munafukai suka gamu da allazina amanu da muminai qalu sai su ce wa muminai amanna mu ma mun yi imani ba mu ma mun yarda da annabin nan wa idza khalaw minhum idan suka dawo daga wajen muminai wa raja'u suka koma ila sayadinin zuwa ga jagororin su kafirai ruwa sa'in jagororin sa jagororin sa cikin kafirji qalu sai su gaya wa kafiran inna ma'akum duk maganganun da- da kuke ji muke faɗa wajen mumi- muminai din nan ba gaskiya bane mu muna tare da ku lamma laq- laqul mu'minina wa yayin da suka gamu da mu'minai qalu sai su ce amanna mun yi imani bi sun gatil zili su ga mu'minai cewa sun mu'minai ne haza akafu ta'biran shi yafi sauki ah, amanna din مم.
walamma raja'u yayin da suka dawo ila sayadinin zuwa ga jagororin su kafirai qalu sai su fada musu ila ma kafirai yahudawa su ne jagororin su sai su ce inna ma'akum muna tare da ku bisin gatil ismi kaga da suna sun ga suna wata kidi da karfafawa bi inna inna ma'akum ku sani fa muna tare da ku ma'ana ba sa cikin musulmai da ba ba sa cewa musulmai inna amanna mun yi- lalle mun yi imani a sai su ce musu amanna mun yi imani kawai amma in suka dawo wajen jagoran su kafirai sai su ce inna ma'akum muna lalle muna tare da ku inna ma nahanu sai su ce kawai dai ne din mustazi'una muna izgili ne bihin muna wa musulman izgili bai farin imani mu bayyana musu imani sai su ga kaman mu mu'minai ne Allah ya ce Allah ya sa zo bihim الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في رميانهم يعمهون الله ubangiji yastahzi'u bihim zai musu sakamako na izgilin da suke yi ba suna yawa musu- musu- musulunci izgili ba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum ko mutum mumini ne in ya fara izgili wa qur'ani ko izgili wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana izgili wa musulunci to ya bar musulunci Allah ya sa zai bihim Allah zai musu sakamako jazihim zai saka musu duk za'im da izgirin da suke wa musulmai مم.
wa yamudduhum Allah yana saurara musu ne abin da yasa Allah ba zai kawo azaba ta ce a ga ta halaka su ba مم.
zai basu ne ai akwai lo- ai akwai lokaci ai Mm.
kuma sanahum ilahin na akwai lokaci ai idan ajali ya zo da kowa in kwana sai ya kare ai shi kenan magana ta kare مم.
yanzu magana da ake shekara nawa ne waɗannan kafiran farkon wannan muna- munafikan farkon Mm.
to duk wanda yake munafurci fa yana bayan su Mm.
wa yamudduhum Allah yana saurara musu ne yumhiluhum yana dan saurara musu fi rubyanihim a cikin ƙetare iyakansu Mm.
bi da jawo zuhum alhadda bil kufri suna ƙetare iyaka da kafirci Allah yana basu yana saurara musu Mm.
ya mahuna suna ta kai kawowa Mm.
ya tare da dunan suna ta kai kawowa ta hayyura saboda ɗimuwa suna ɗimauce suna tafiya a ɗimauce Mm.
eh, a ɗimauce Mm. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك هم ثانيين ككافرين كوكو منافقين الذين سنة اشتروا الضلالة sun sayi bata bilhuda da shiriya shiriya da ita ya kamata a- su karba sai suka sha a karbi shiriyar a ba su bata istabdaluha sun canja bata sun karbe ta bihi sun bar shiriya eh sai suka bar shiriya sai suka karbi bata to ai ri- duk wanda ya yi wannan ciniki abinda zai yi amfani kake da shi sai ka dauke shi ka kai kace ba ka son mai amfani a baka mara amfani to ka ga ai daga nan mu- cinikin mutum ya lalace fa ma rabiyat tijaratu shi yasa fatawcin su bai yi riba ba sai da sai su bai bai yi riba ba ma'ana ma rabihu ba su samu riba ba fi tijaratu ma cikin sayar da sayarwan su bal kasiru sun ma yi asara eh mutum a mutum yana da an ba wa mutum abu mai kyau mai amfani sai ya ce kai shi ba ya so wannan mai kyau mai amfani sai ya ɗauka ya kai wa wani kana da mara kyau mara amfani ya sai yana da shi ka gani yanzu wannan kwando ya kai shi ne ba- babban mahaukaci kuma in dai ana cewa mutum ya yi asara wa ya yi asara wanda ya fi shi kafiro sun yi asaran cinikinsu me yasa maganganun da suke yi da zaƙin bakin muryarsu da suke yi eh, an ba su ba yaƙe su ba amma za su je wuta lima sirrin ilan nari za su koma wuta almu'abbadati alaihim kuma za ta dawwama za su dawwama a cikin wutar wa ma kanu muhtadina ko ba shiryayyu bane shi ma fa alaihi da suka aikata babu shirya to shi ne fadar rabin lawa masallar munafiqina Allah sai ya bayyana wani misali kuma na munafikai Mm.
wanda za mu karanta na ga- nan gaba wadda rabin masala a tadda tawdihan lil ibarati sai ya- ya buga misali yadda zai bayyana ma'ana yadda za a gane munafiki li'annahu yumathilu al-ra'iba bil hadiri wal ma'nawiyya bil hissiyi domin yana misalta wanda yake ɓoye da wanda yake nan da kuma wanda abu na ma'ana ake kamanta shi da wanda ake gani.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Na'am, tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa ya shehu, ina da makwabcina wadda ba shi da abincin da zai ci, kuma dama shi ne nake so in bawa zakan da kai ina in na fitar. To shin tun da yanzu bai da abin da zai ci, zan iya bashi yanzu ko kuma zan bari sai sallan ta zo.
Eh to da kai ai da yake ita shari'a komai ajiyewa take kan ka'ida.
Mm, Duk masu masabobin nan wanda suka ce za a iya bayarwa da wuri ma ba su ce cikin azumi ba.
mm, a sa- eh, sa- sa- sauran sallah ko da kwana biyu ko da kwana uku akwai wanda suka ce za a iya bayarwa mm, amma tsakiyar azumi kam in ya bayar to ba fi da kai ya bayar ba Mm.
in ya ba shi ya taimake shi ne yawa in lokacin fi da kai ya ko dole ya fi da kai din mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar tana cewa, ya shehu ina da al'ada wacce take yin kwana shida, sai na yi family planning, sai ya kasance ta da- ta daina ɗaukewa wannan kwana shida ɗin. To shin in kwana shidan sun yi, zan yi wanka in ci gaba da ibada ta ne ko kuma zan jira sai lokacin da jinin ya ɗauke?
a wannan ai kwana tun da shi ne wanda ta saba da shi wannan ka yi ita ta jawo wannan Mm, wannan shi ne wanda ta jawo kanta mm, saboda haka wancan dai ne wanda na al'ada shi za ta dinga amfani da shi mm, za ta yi kwana shidanta Mm.
in bai in jinin bai dauke ba ta ƙara kwana uku shikenan sai ta shiga da sallah mm, eh ba za ta jira wannan dadewa wannan jinin ba Mm.
saboda wannan jinin ai jawo shi akai shi mm, ba wancan bane wanda Allah- wanda za Allah yake kawo wa kwana shida yake mm, amma wanda ta kawo kuma shine ya ƙara mm. Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe, mai tambayar yana cewa, ya shehu shin akwai zakka ga mutumin da yake da gidajen haya da shagunan haya ana biyan hayan shekara-shekara, to zai ba da zakkan bayan ya karbi kuɗin hayan a lokacin da shekarar ta cika ne ko kuma sai kuɗin hayan sun cika shekara.
A'a, duk lokacin da ya aka ba shi kuɗin hayarsa, a Mm.
lokacin ne zakkan.
Hmm, Eh, Gidajen haya, motocin haya, eh, shaguna na haya, duka waɗannan kuɗaɗen su lokacin da aka ba da kuɗin na shekaran a lokacin ake fi da zakka.
hmm, Eh, ba wai ba zai ce sai ya jira kuɗin sun yi mai. ai zaman sa har suka yi ai tunda suka zauna har shekara ka ai an gama.
hmm, Eh, in dai ya- aka biya shi hmm, kuɗin shekara kawai sai ya fi da zakka.
hmm, eh, da kudin shagunan da kudin ah, gidajen hmm, din ma yana da motocin haya duka haka zai musu hmm, eh, su kuma gidajen da shagunan da motocin su kuma sai ran da ya sai da su hmm, su ba zai shirya musu zakka ba su kansu hmm, ah, ainihin su hmm, zai shirya wa kudaden da suke kawowa zai dinga shirya wa zakka hmm, su kuma duk abin da wanda ya sayar a ciki sai ya shirya masa zakka hmm, in ya sai da gida ya yi masa zakka hmm, in ya sai da mota ya yi masa zakka hmm, tunda dama mai kawo kudi ne hmm.
in ya- in ya sai da eh, in ya sai da shagon da yake karban haya shi ma dai sai ya masa zakka Mm.
Allah wa alam A ƙarshe akwai takardun buƙatar addu'o'i da dama da kuma buƙatunsu mabambanta, kowa ya sa niyyarsa Allah ya amsa mana buƙatunmu baki ɗaya.
Allah ya biya bukatun mu gaba da Amin, Allah ya kama cikin wannan da yake yin ta cikin wannan wata.
amin, Allah ya ba mu albarkar Ramadana amin, Allah ya ba mu albarkan ah, Alqur'ani amin, Allah ya ba mu albarkan manzo Allah sallawa amin, Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu bukata amin, Allah ya dauke mana matsaloli na rayuwa amin, Allah ya inganta mana rayuwa amin, Allah ya sassauta mana duk Amin.
wahalhalun da ake ciki Allah ya dauke su amin, Allah ya ɗauke su, Allah ya ɗauke su.
amin, Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, amin, masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya.
amin, Kowa da bukatar sa Allah ya biya mana bukatun mu.
amin, Gaba ɗaya albarka manzo Allah sallawa.
amin, Allah ya sa mu cikin wurin da yake intawa cikin wannan wata.
amin, Allah ya ba mu albarkan watan.
amin, Allah ya ba mu albarka da ake samu a cikin wata.
amin, Allah ya ba mu albarka, Allah ya karɓa mana azumin mu, ya amin, karɓa mana ibadun mu.
amin, Sallolin da muke yi da duk abin da muke a cikin wannan wata Allah ya karɓa.
amin, Duk musulmi Allah ya karɓa masa.
amin, Barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
amin, ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin, ربنا هب لنا من أزواجنا amin, وذرياتنا قرة أعين amin, وجعلنا للمتقين إماما amin.
اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين.
الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب الحمد العالمين لله